الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ana nan za a yanke shari'a ne tsakanin jama'a guda biyu wanda suke faɗa a duniya wannan yana ce ƙarya kake yi wannan yana ce kai ne mai ƙarya wannan yana ce ƙarya kake wannan yana ce kai ne mai ƙarya jama'an musulmi masu bautawa Allah da annabi sallallahu alaihi wa sallam tun daga zamanin Adam da zamanin annabi Nuhu da zamanin annabi Hudu annabi Salihu annabi Ludu annabi har zuwa ga annabi Ibrahim har zuwa ga annabi Musa har zuwa ga annabi Isa har zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda suka yi imani da Allah da annabawan zamanin su da addinin zamanin su da wanda suka kafi cewa Allah da annabawan zamanin su da addinin zamanin su to wa'annan sunan su musulmi yan aljanna wa'annan sunan su kafirai yan wuta to kullum wa'annan guda biyu suna jayayya ne tun farko har ƙarshe wannan suna ce ƙarya kuke yi wannan suna ce kuma ƙarya kuke sa abin ya zame musu kamar yadda ka sani da akan je wani sa'i ma ana yin yaƙi a kakkashe juna to in an je lahira Allah ce to yufassilu yafsilu bainahum yawmal qiyamati Allah zai yanke shari'a ranar tashin kiyama mai gaskiya a bashi gaskiyarsa a nuna masa masaukinsa mai ƙarya a bashi ƙaryarsa a nuna masa masaukinsa to yanzu su kafirai an yanke shari'a an nuna musu masaukinsu allazina kafaru quttiya lahum siyabun min nari wato shari'ar an yanke musu hukuncin komawa wuta yanzu an yayyanka musu riguna na wuta wutar lamsa min nerin yusabbu min fawqi ru'usimul hamimu kamar yadda muka karanta jiya karatunmu da ya wuce to wannan abun da aka yanke shari'a a nasu kenan ga masaukin su ga halin su saboda kafaru wa kazzabu to yanzu muna amanu wa amil salihati wallazina amanu inna allaha sani allah ubangiji wajen yanke shari'ar yudkhilul ladzina amanu wa amil salihati jannatin tajri min tati al-anharu Allah ubangiji yurkhilu zai shigar da allazina amanu waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka masu kyau Allah zai shigar da su jannatin aljanna waɗannan waɗancan na farko da bina'ul majhuli ma aka kawo maganar su cewa an yayyanke an yayyanka musu riguna za a shigar da su azaba za a zuba musu tafashashen ruwa a kansu jikinsu zai kone hanjinsu zai kone har za su je nemi fitowa aita dukansu da da masaban wuta a cikin wutar kamar yadda makaranta dai to yanzu waɗannan kuma Allah da kansa ya fito da sunansa ba za a yi ba za a shigar da su wuta za a buge su za su a'a inna Allah Allah da kansa yudkhilu zai shigar da allazina amanu wannan da suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka masu kyau farillai da nafilfili suka nisanci miyagun abubuwa wanda suka faru suka tuba kuma wanda suka riga suka faru ko sun tuba ga barin su domin astaghfiru min zambi kamar la zamba lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komai zunubin mutum in ya tuba Allah zai mai da shi kaman bai taɓa yin zunubi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ke faɗi alqur'ani yana cewa man ya'mal su'an aw yajlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima duk wanda ya aikata mummunan aiki na tsakaninsa da Allah ko ko tsakaninsa da kansa wato da halitta kenan thumma yastaghfirullah inda ya koma ya tuba wa Allah to yajidillahu ghafurur rahima nan da nan zai tadda Allah ya yi masa gafara ya ji kansa to waɗanda suka yi ayyuka masu kyau masu suka yi imani suka yi ayyuka masu kyau farillai da na filfilai ɗin suka nisanci miyagun abubuwa ubangiji yudkhilu zai shigar da su jannatin tajri min tahtiha haru su ruwansu ba ta sama ake kwarara musu ruwan zafi ta fashe min fawqi ru'usihim hamimu ba a tajri min tatihim al-anharu magudanan su kasa da su ke gudana ruwa mai daɗi da nono mai daɗi da zuma tacecciya mai daɗi da kuma giya mai daɗi su suke gudana a cikin aljanna ba ruwan zafi za a kurara musu kamar waɗancan ba yuhallawna fiha min asawira min zahabin su yadda aka yayyanka waɗancan riguna na wuta aka sa musu to waɗannan za a yi musu ado ne fiha a cikin aljannar yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a yi musu ado ne na wani kambu wato abin sawa a wuyan hannu min asawira min zahabin walibasun fiya harir a nan an ce min asawira min zahabin a wata sura an ce hullu asawira min fiddatin suratul insani kenan a wani wuri kuma yuhallawna fiya min asawira min zahabin wa lu'lu'an nan za a yi musu ado da abubuwan hannu guda uku ɗaya na lu'ulu'u ɗaya na zinariya ɗaya na azurfa ko kuma a yi na ɗaya a yi ado da sauran guda biyu ko ku a yi guda biyu a yi ado da sauran guda ɗaya to wannan abubuwa sai an je aljanna ne za a ga kensu domin mutane kullum a nan duniya za a ga irin rigunan da ake sawa ana ganin kensu a yanzu to shekarun da kamar in ka ɗebe shekara talatin irin wannan design da suke cewa design irin wannan zanen a lokacin ma babu shi kuma yankin yadin a lokacin ma babu shi irin zannuwan da mata suke ado da su a yanzu in ka ɗebe shekara ishirin da suka wuce to ba irin su ake musu ɗinki ba ba irin wannan ɗinki ake musu ba irin na yanzu ne suke ganin adonsa to kenan an shiga aljanna wato abin sawa a hannaye din nan kowa zai ga kensa ne a hannunsa ba zai ce ya zan yi in sa'a domin suna kirari a zamanin da mai mulki ne yake da ikon sa munduwa ta zinariya a hannu har fir'auna yana kirari ya ce musan me yana da munduwa ne a hannunsa ban shi waye shi yana da munduwa ne a hannunsa sai wanda yake da munduwa to babban mutum ne munduwan zinari a hannu to tun da yake abun ado ne wanda hankali yake kama sai a ambace shi anan cikin kayan aljanna min sawira min zahabin wa lu'lu'an da kuma lu'lu'u wa libasuhum fi harir nan lu'lu'an ya zama ma'tufi akan majruri to shi majrurin ma ai muhallin mansubi ne tun da yake maf'uli ne na yuhallauna yuhallauna fiha min asawira din nan mansubi ne shi jari da majrurin nan to saboda haka waluluwan sai ya fito da kansa shi bai bi jarin da majrurin ba sai ya bi mahallin nasaba din waluluwan walibasuhum fiha harir kuma rigunan da za a sa musu alhariri ne wanda aka hana maza su yi ado da shi a nan duniya din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa maza su yi ado da alhariri sai dai mata a nan duniya ya haramta wa maza su yi ado da zinariya sai dai mata a nan duniya to a lahira tun da kasan hajjiya ma ana sha to duk abin da yake haramun a ran duniya in dai ba kazanta ne kamar mushe ba to halal ne a lahira saboda babu shari'a a can wanda za ce nan haramun nan halal a an riga an wuce wannan wurin an isa da ake nema walulu alibasun fi harir وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد abin da yasa suka samu wannan kyakkyawan makoma tun da fari ba su bi wancan ba kutiba alai annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabi sa'iri wannan hudu ila tayyib min alqawli ba su bi shaydan ba balle shi da su hanyar shiga wuta a sun bi Allah ne ta hanyar annabawa ta hanyar malamai magada annabawa suka bi hanya suka bi hanyar aka shiryar da su hanya wa hudu ila tayyib min alqawli suna faɗin magana mai daɗi magana mai daɗi ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'uhu kalimatan tayyibatan ita la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah Allah ya shirya da su faɗin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah shi tayyib min alqawl wajen aiki wajen aqida a zuciya kenan innal ladina qalu rabbuna Allah kenan wa hudu ila siratil hamidi summa istaqamu bayan mutum ya imani da Allah ya yarda abin da annabi ya ce to ana neman aiki wanda zai tabbatar da abin da yake boye a zuciyarsa in yayi aiki mai kyau irin wanda annabi ya nuna sallallahu alaihi wasallam na wajiban nan da nafilin nan koko da sunnonin nan to an gaskata abin da yake cikin zuciya kenan na alkalimu tayyibu in nan maganganu masu daɗi ake faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko kuma subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim dama cikin buhari karshen sa yana cewa kalimatani khafifatani alal lisani ثقيلتان على الميزان habribatan inda rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim akwai su kalmomi guda biyu masu sauki a harshe masu nauyi a cikin mizani kuma Allah yana son su kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to wannan kalmomi in kara da la ilaha illa muhammadur rasulullah da alhamdulillah da muke yawan faɗi to su ne alkalimu tayyibu wato kalmomi masu daɗi kenan a cikin addini to an shiryar da su sun bi waɗannan kalmomi to wannan fassara kenan fassara ta biyu malamai wasu masu tafsirin ce eh haka ne amma kuma sun riga ai sun shiga aljanna ba labari ake bayarwa abin da yasa suka iso aljanna ba da suka iso aljanna ma sun ce الحمد لله الذي هدينا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي آه لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الحمد لله الذي godiya ta tabbata ga Allah da iso da mu wannan wannan gida ya cika alkawari to alhamdulillah alhamdulillah da ake cikin aljanna din nan wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin to sune alkalimu tayyibu daga can a duniya an shiryar da su la ilaha illa muhammadur rasulullah da aiki mai kyau da kuma zikiri kalmar ɗayibu kenan to su suka dawo da wannan mutumin cikin aljanna kuma ya kuma yace alhamdulillah alladhi sadaqa na wa'adahu mun gode wa Allah da cika alƙawari wa aurasa larda ya gadar da mu gidan aljanna alhamdulillah alladhi hadana li hadha ma kunna linahtadi wannan kenan wa wudu ila tayyibi min alqawli Allah ya riga shiryar da su min ila tayyibi zuwa ga kalmomi masu daɗi wanda suka faɗe su a duniya wanda in sun shiga aljanna kuma za su faɗe su a lahira wa hudu ila siratil hamidi a can duniya an shiryar da su hanyar Allah ubangiji wanda shine alghaniyu alhamidu ko alwaliyu alhamidu wanda kullum in ana bauta masa sai an hada masa da alhamdu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah baraka da zaka zaka yi ta baka ce alhamdulillahi rabbil alamin ba to saboda haka ita hanyar musulunci kenan hanya ce ta Allah abun godewa a cikin kowace ibada a kowane lokaci sun yi kalmomi masu daɗi sun aikata aiki na kirki na addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama wanda koyaushe ana gode wa Allah to shine ya kawo su wannan wurin jin daɗi wannan kenan.
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يعد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم abin da yasa aka ambaci azaba mai yawan nan akan kafirai kada ka yi mamaki laifin su fa yana da yawa innal ladina kafaru su waɗannan kafirai ga kafirci nasu na kansu wa yasudduna an sabilillah kuma suna tsare mutane kada su mutane su yarda su yi imani sun sun tabbatar wa kansu kafirci suna nema ko kowa ya zama kafiri waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a kullun suna tsare mutane suna hana shiga musulunci suna hana shiga musulunci suna tsare hanya hanyar Allah ga kafirci nasu na kansu ga tsare mutane da suke yi kada abi Allah kada kada abauta wa Allah kada bar bauta don iyaye da kakanu wannan kenan masu tsare hanya Allah ta asali wanda take hannun annabawa ha kuma masu tsare hanya wanda take ta hannun magadan annabawa din hanyar waliyai suna cewa karka yadda kai ba kyau karka yadda kai ba kyau sai a ce wannan hanya ta bata ce kaje musulunci wa hanyar yin istighfari da hanyar yin salatin annabi da hanyar yin la ilaha illa ita ce hanyar bata hanyar kafirta musulmi hanyar zagin iyaye hanyar zagin wardiyai hanyar cewa halatta haramun a dauki wani abun da ba wani abu ba ce ya fi sallah to wannan ita ce hanya ta kirki to kaga wannan an ɗauki laifuka har guda biyu kenan wato ainihin babban zaluncin da ƙaramin zaluncin tare suke tafiya kuma tare ake musu hukunci innal ladzina kafaru sani waɗannan kafurai wai su duna an sabilillahi wasu kuma suna bayan sun kafirta din suna tsare mutane ga barin shiga hanyar Allah wal masjidil harami kuma suna tsare mutane ga barin zuwa ɗakin Allah wannan kenan ya shigar da amal hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutum dubu da ɗari uku ko da ɗari hudu za su je su yi umra sai suka aiki sai na Usmanu ya je ya gaya mutanen Makka kar su ga mun shigo gari ba tare da sulhu ko tare da wani labari ba ba mun zo faɗa ne ba ba mun zo yaƙi ne ba mun zo ibada ne sai na Usmanu ya je ya faɗa musu ka ce to kai dai kam ga ɗakin ka je ka yi abin da duk kake so ka yi amma banda mai gidanka ba zai shigo garin mu ba ai ya shigo garinmu abin kunya ne duk duniya ta furan muna yaƙi da shi kawai a jikin salim alimi ya shiga garinmu ya fita ya- ya tafi lafiya inda yaƙi ya zo muna shirye in ba dan yaƙi ba sai dai mu shirya cewa banda bana kam sai dai baɗi ya zo mu bashi kwana uku wai annabi ne za a bashi kwana uku a makka wai garinsu ne baɗin ya dawo ya shiga sai aka gama kwana uku suka ce ka bori mana garin mu ka bar mana garin ai na yi aure a garin ku ba za ku bari in ƙara ba ya aure maimuna na aure na yi aure ne a garin ku wai makan ne garin garin sa ba to duk Allah yana yin haka ne don ya nuna mutane gajiya wasu wai su duna wa sabilillah suna tsare mutane ga barin hanyar Allah wal masjidil harami har ma suna hana mutane shigowa ɗakin Allah wato masallaci mai alhurma su ba wani abin kirki suke yi ba amma masu yin abin kirkin sun hana su zuwa wal masjidil harami allazi ja'alnahu lin-nasi wanda bamu yi shi don waɗansu mutane musamman keɓantattu ba wannan wurin na dukkan musulmin duniya ne kai na dukkan kowane mutum ma in ya musulunta kafiri ne kawai muka ce kada shigo saboda haka aka yi amfani lin-nasi ga dukkan mutane sai dai wanda yake wanda bai shiga musulunci ba to wannan ba gari shigan ba gari shigansa ne amma na kowa da kowa ne sawa'un al'akifu fi wal badi wato wannan masallaci na mai alhurma masallacin makka inda kaba take din nan wato na duk duniya ne na kowane musulmi ne kai na kowane mutum na ne in yarwa musulunta al'akifu fihi mazaunin garin wal badi da wanda ya fito daga waje domin kowane gari in ba makka bane ƙauyen makka ne don ita ce ummul qura in ba madina ba saboda haka aka ce mazaunin garin da wanda ya fito daga ƙauye duk daidai suke wato nan ummul qura ne wa ma haulaha sauran kuma ma haulaha sunan su to kowa da kowa daidai ne a wannan garin to don me suke tsare mutane su hana shigowa su yi sallah ko ko su yi hajji ko ko su yi umra wannan babban laifi ne sai na umaru rabbi anhu a zamanin sa yaji wani mutum domin a ka'idar zaman makka kowane gida ba ka da iko ka sai da shi ba ka da iko ka ba da shi haya a ka'ida ta asali wato makka garin kowa da kowa ne musulmi saboda haka in baki sun zo sai su shiga ko ko ba za ka ce sai sun biya nawa ne ba a zamanin sai namar wa mutum yayi yayi kyaure mai karfi sai namar zo ya ce to ka yi kyaure don ka hana baki zuwa ne a ce a rai ne don in tsare musu kayan su kar ai musu sata yace to shikenan an barka amma haka garin ya tsaye na kowa da kowa ne musulmi waɗansu hadisai za su nuna cewa sai da gida a makka haramun ne ba da gida haya a makka haramun ne don gari ne na kowa da kowa na kowane musulmi garin Allah ne to daga ba sai aka samu sauƙi don a samu kasan ɗan adam in aka ce abu ba nasa bane to bai damu da shi ba to in an ce na kowa da kowa ne za a zauna ba zai gyara shi mazaunin garin sai ya ki gyaran gidansa ya ce tunda na kowa da kowa ne kowa da kowa zai gyara to sai wurin ya rushe to sai aka aka ba da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shekaran hajin ban kwana sai ya sauka a daji sai aka ce ba za ka shiga makka ka zauna ba ce muna da gida ne a makka ai Jafar a kirli ya sai da dukkan gidajen mu a makka to sai aka samu wannan aka rike to shikenan a cikin wannan sai aka karanta Imam Shafi'i shine yace shi kam ya yadda sai da gida a makka ya da ba da haya a makka amma Malik yana kan wancan asali aka ce aka tambaye shi yace wannan irin dalilai su dalilai na dalilin wani dalilin kuma sayyidina Umaru ya sayi gida a hannun Safwan ibn Umayya a zamani yana sarkin musulmi ya mai shi kurkuku shine kurkukun duniya a musulunci na farko tun da sayyidina Umaru ya sayi gida a hannun wani mutum a Makka to shikenan ashe ana sai da gida kenan irin labaran da aka karanta na farko an samu saukin su kenan kuma in Allah zai ba da labarin ukhriju min diyarihim mutanen da aka koro daga gidajensu ashe suna da mallakan gidaje kenan ni dai inda na rika kenan inji Imam Shafi'i to saboda haka yanzu ana tafe ne akan mutumin da yake da halin girma irin na musulunci in rai bako ba sai ya karbi kuɗi a hannun bakon ba in yana da dukiya mutumin da kuwa ce sai an biya shi haya a biya shi haya an yarda maka kenan sawa'un al-akifu fi gurbadi mazaunin garin makka da wanda ya taho daga wani gari a makka bai fi bakon karfi a garin ba sai dai yanzu da abubuwa duka suka zama an fita cikin shari'ar musulunci kowane gari suna yin shari'a da suka ga dama ne garin ma yanzu ka zauna a garin sai wani ya yarda sai wani ya yarda ga, ga littafinsa na shi ɗan ƙasa ne kuma ya yarda kai a baka daman ka zauna a wannan ƙasa a tambayi labarinsa a hannun wannan mutumin to yanzu ma abun ya har ya dawo yanzu da an ga kana yawo gari sai a kama ka lokaci ina da igama ko ko a'a ina da sai a ce to ai kana yawon neman aiki ne da kana da wani kafili ai da kana wancan mutumin aiki saboda haka mun kama ka yi laifi to irin waɗannan abubuwa da suke gudana duka ba asalin yadda ake ake bane sawa'un al-akil wal badil wa man yurid fi bil hadin bi zulmin kuma kamar yadda hukuncin yake gidajen makka na kowa da kowa ne ba ko da ɗan gari to haka man yurfi bi hadin bi zulmin akwai bambanci huru yanzu a wani wuri a duk duniya in ka yi nufin za ka aikata laifi idan ba ka aikata ba za a rubuta maka ba amma a makka in ka yi nufin aikata laifi ko baka aikata ba sai a rubuta ko aikata laifi a kowane gari in ka aikata laifi guda ɗaya guda ɗaya za a rubuta amma makka in in ka aikata laifi guda ɗaya laifuka za a rubuta maka masu yawa kamar yadda in ka aikata aiki ɗaya mai kyau za a rubuta maka guda dubu ɗari irin na wani wuri saboda haka abdullahi ibn abbasin ya yi gida a ɗa'ifa ya ce ni ba zan zauna a garin da idan mutum ya yi laifi ɗan kaɗan a rubuta masa mai yawa ba zaman makka kenan sawa'un al-akil fi wal buradi wa man yurid fi bi burhadin bi zulmin duk mutumin da ya nufin wato fita daga hanyar Allah da zalunci to za mu ɗanɗana masa azaba nuziku min azabi nalim za mu ɗanɗana masa wani abu daga cikin azaba mai raɗaɗi to wannan shine hukuncin zaman makka in ka yi nufin sharri aikata ko ba baka aikata ba a rubuta maka in kuma ka aikata ɗaya a rubuta da yawa in ka aikata alheri guda ɗaya maimakon a rubuta maka goma a wani gari a makka dubu ɗari za a rubuta maka in ka yi raka a goma a makka to tabbata ka yi raka a miliyon kenan wa yurfi bil harim bil min nulqu zamu dandana masa min azabi nalim daga azaba mai radadi wa iz bawwala li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'a wa tahhir bayti للطوائفين والعاكفين آه، والقائمين
عاكفين بقرة.
والركع السجود وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود a tun da maganan tsare mutane gabarin ɗakin Allah ya zo a cikin karatun da muka yi a baya to ya kamata a yi tarihin ɗakin Allah yaya yake ne wanda waɗannan kafiran na Makka suke cewa su jikokin wanda ya gina ɗakin ne shine Annabi Ibrahim to ga yadda labarin yake wai zawar Ibrahima to lokacin da muka nuna wa Ibrahim makanar baiti wurin da ɗakin Ka'aba yake domin ɗakin Ka'aba tun ba ka wa annabi Adam duniya ba aka gina ɗakin Ka'aba lokacin da mala'iku aka gaya musu kamar fiskar shawara ga wanda za a kai shi duniya ya je ya zama khalifan Allah a bayan ƙasa suka ce to ai wannan mutumin mun ga abubuwan da ke tare da shi irin wannan ɗabi'a ta fishi da sha'awa to in suka dan hankali ba abin da za a yi sai zubar da jini sai sabon Allah to sai ubangiji ce musu inni alam ma la ta'lamuna mu ni na san abin da ba ku sani ba to sai suka gaban an yi laifi sai suka koma baitul ma'mur suna dawafi sai Allah ce to wa'annan mutanen da kuka je zau su yi laifi ku sauka kasa ku gina musu daki wanda in sun yi laifin su zo su kewaye dakin in musu gafara kowane laifi suka kun ce za su je su yi laifi ba to ku gina musu daki idan sun yi laifin su ɗe su yi ɗawafi a ɗakin zan musu gafara to sai a na ɗakin burayiku suka gina annabi adam da ya zo ya gina bayan sa aka yi ta gigginawa har zamanin da ruwan ɗungwana ya zo zamanin annabi nuhu kenan annabawan da ke tsakanin annabi daga annabi adam har nuhu dukkan sun zo sun yi hajji ni ɗawafi a wannan ka'aba to da tufa ne ya cinye duniya sai aka ɗauki ka'abar sai aka bar wurin to sai zamanin annabi ibrahimu Allah ya kawo annabi Ibrahimu lokacin da rigima ta kaure tsakanin kuyangarsa da uwar gidansa ya ya kasa jin daɗi ita uwar gida a sha wahala da ita tun tun ana ƙuruciya ake raba ma kafirai suke ta wahal da su har Allah umurce su da kaura din nan yanzu wannan uwar gida wata da kowa sai annabi Ibrahimu ita kuma wannan bai wata sa Hajara yau ba ta da kowa sai annabi Ibrahimu din domin shi ne aka ba shi aka ba matarsa ita a da lokacin da ake so a zalunce shi to da ta aihu din da shawarar uwar gida cewa mai gida tun da yake ba mu samu aihuwa ba na baka wannan kuɗin gatawa kai ta daka da ita ko Allah zai ba mu aihuwa wasu aka yi haka din sai Allah ya bada aihuwa aka haifi kafin annabi Isma'ilu to sai hankalin uwar gida ya tashi cewa gobe gida ya samu da hankalinsa duk ya koma kan dan kuma yana son uwar dan to sai ta ce ba za su iya zama da wannan ake daya ba to tashi hankali ya same sai Allah ya kai wannan matar da ɗanta ya ajiye a wuri kaza da abin da ake nufi kenan wuri kaza abin sai zama inda za a maimaita ginin Ka'aba ginin Ka'aba din ne to shi kenan sai Allah ubangiji bayan annabi shi Isma'ilu ya zauna a wurin da shi da mahaifiyarsa saboda an samu ruwan zamzam baki sun zo jurhumawa a zo an wuri ya zama gari annabi Isma'il ya isa ya isa aiki sai Allah umurce shi ya je bayi ce ya je ya yanka shi din yayi zai yanka shi din kuma Allah ya canja ya kawo rogo din to shi Allah yake to su gina su gina musu daki sai a kawo iska ta buga ta buga ta buga ta nuba masa asalin tushen wancan ɗakin wanda aka ɗauki kamun tufana shi ake ba mu labari a nan wai bawana da ibrahim makanal baiti wurin da ka'aban take da Allah ta bi shari'a wata hirbaitin sa'ifina wal qa'imina ruk'a sujud ka gina min ɗaki a nan amma waɗannan mutanen da suke kewaye da wannan wuri masu tsafin nan ka kori tsafin su kar ka yadda a haɗa mini komai a wannan wuri saboda haka ne annabi Ibrahim yake ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baytikal muharram rabbana liqimu salata faj'al min nas ta'bid kuma ta Allah ta gibi shi wanda shirka ce lidda'i sarqa'ina kuma in ka gama gina ɗakin ka tsarkake mini ɗakin lidda'ina saboda masu yin tsawafi wal qa'imina da masu yawan sallah war rukka'i sujudi da masu yawan ruku'u da sujjada wato sallolin farillai kenan da nafil fili da ba in an faɗi abu uku a cikin sallah to mafi yawa a cikin sallah an faɗe shi kenan an faɗi tsayuwa an faɗi ruku'u an faɗi sujjada to sauran duk tabi'ai ne to qa'imina wa qa'imina wa rukka'i sujudi da masu tsayawa su yi sallah da masu ruku'u cikin sallah da masu sujjada cikin sallah kuma kowace sallah musulunci dole ne sai ta haɗa guda uku nan sai dai in sallar janaza ce wanda ba ta da ruku'u ba ta da sujjada وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق وذكر بيت الطائفين والقائمين ركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق bayan na ce ka tsarkake min wannan ɗaki don masu ɗawafi da ruku'u da sujada sannan kai kira ka gaya wa duniya ka gama mini aikin da na sa ka na gina ɗaki to ka ce ina kiran duk duniya a zo a hajjaci wannan ɗaki wa zirfin nasu bil hajji in ka kira su za su zo maka za su amsa kiranka akan kira na ya tuka da jalar za su zo maka waɗansu a tafi da ƙawa wa ala kulli babirin waɗansu a wasu dabbobi masu ɗan ɗan ciki a nan ƙur'ani ya nuna jiragen sama sun fi kowace dabba kenan ɗauko mutane zuwa ga haji domin jirgin sama cikinsa ɗan kwarai yake ba da tumbi zamowansa mai doro ya fi a ce masa mai tumbi cikinsa ɗan kwarai yake shi jirgin sama ara kulli zamiri za su zo da ƙafafuwa kuma za su zo da dabba mai ɗan kwararren ciki wanda ba ta da tumbi to nan ma suka yi ta fassara ka ce a to abin da yasa aka ce mai ɗan kwararren ciki ko waɗanne dabbobi aka hau tun da doguwar tafiya ce za su sha wahala za su ji yunwa ko suna da tumbin sai tumbin ya ɗan kware to wannan dai an nuna dabbobi din an nuna kuma har jirgin sama ya tuka rijalan wala kulli zamirin ya tina za su zo min kulli fajjin daga ta kowace hanya a miƙin mai nisa wato fajju da larabci babbar hanya tsakanin duwatsu ita ce ake kenta fajju
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير wato su taru a wannan wuri ina kiransu to sai sai Ibrahim ya Allah ya ubangiji na muryata ina za ta gama wannan gari ma in na kira balle duk duniya gaba daya yace kai dai kai kira ni ne zan isar sai ya hau dutse Jabal Abi Qubaisin ya kira ya ayyuhan nasu inna rabbakum bana baitan wa amara bihajjihi fahujjuhu ya ku mutane, Ubangijinku ya gina ɗaki don a hajjaci ɗakin, lallai ku zo ku hajjaci ɗakin, Allah zai ba ku lada Allah zai yafe zunubanku wannan kira da annabi Ibrahim ya yi ba wai ya ba wai duk duniyan zamaninsa ne suka ji ba dukkan mutumin da Allah ya rubuta masa zai yi hajji tun daga cikin kakanninsa ya amsa har lokacin da kakanninsa za su haifi kakanninsa kakanninsa fi iyayensa su haifi uwarsa uwarsa to ta haife shi ya girma ya je hajjin dukkan ƙwayoyin mutane a bayan kakanninsu da bayan iyayensu da bayan da cikin uwarsu duk wanda aka rubuta masa haji to ya amsa kiran wanda ya amsa kira wanda ya amsa sau daya zai je haji sau daya wanda ya amsa sau biyu zai je haji sau biyu wanda ya amsa sau uku zai je haji sau uku wanda ya amsa da yawa zai je da yawa wa sannan ubangiji ya ce sun ya ce yashhadu manafi alahu zan tara su a wannan wuri ne don su halarci abubuwa da za su amfane su duniya da lahira yawancin abubuwan duniya da lahira a hajji ake samo asalinsu na farko shi addinin islam addini ne wanda za a bauta wa Allah a haɗu a bauta wa Allah domin kamun Allah da ya Allah cewa aqimis salata ya gawa annabi sai ya haɗa mace aqimus salata ku tsayi da sallah da safe mutane za su haɗu a anguwa su taru sun zo gidan Allah za su gaida Allah gari ya waye da umarnin Allah to idan sun taru din nan a cikin su kowace sana'a za a samu wanda ya iya ta cikin wannan taro akwai wanda ya iya kafinta akwai wanda ya iya birkila akwai wanda ya iya dinki akwai wanda ya iya wata sana'a to in zaka nemi mai maka wata sana'a ba sai ka je ka nemo shi aure ba a masallaci za a gan shi in ma baka gan shi ba wani wanda a masallacin mu zaka samu masu yin wannan abin a masallacin mu sai ka je wancan masallacin kai sallah ka samu wadancan mutane to a taru mutum ɗaya wuce ya yi magana da harshen gwamnati shine liman sannan ya bada umarni a yi ruku'u a yi sujjada a gama sallah to kuma in azhar ta yi a sake la'asar magariba isha'i a yi bankwana kuma za a rabu da Allah ba da amma an yi bankwana za a je a kwanta to in gari ya sake wayewa kaman jiya to in an yi sallan nan mako guda to sai a ce to yanzu nana anguwa dai kowa ya san na anguwarsu amma in ba taru a wani babban wuri ba na angwanni ba za su san junansu ba to ran juma'a sai a taru a juma'a babban masallaci guda ɗaya sai nan za a san juna a saba da juna kamar yadda aka san juna aka saba da juna a waɗancan ƙananan masallatayya ana wannan idan mutumin da kake nema baya masallacin ku sai mutum ya ni dai ban san gidansa ba amma na san inda yake sallah a ran juma'a ka biyo ni nuna maka inda yake zama sai a haɗa ka da mutum da kake da bukata wajensa to duk bukatu sai su sarƙe wa juna ana biyan bukatun juna ana amfana da juna da sana'an juna a masallatayya to idan azumi ya zo ranan ranan sallar azumi sai a ce a fita gaba ɗaya daji har mutanen ƙauye ma a kira su a taru wuri ɗaya dukkan masallatai a mai da su masallaci guda har mutanen daji a sadu da su a ji labarin ƙauye labarin gonaki labarin dabbobi su ko su ji labarin gari ya ake yaya ake sannan ake ƙara wa juna ilimi da sana'a da fahimta to in an kira na na na na hajjin nan fa to an kira duk duniya ne gaba ɗaya in kana takama da ilimi nan zaka je ka samu wani mai ilimi wanda ya fi ka ilimi ka karu da shi in kana takama da dukiya za ka gamu da wani mai dukiya ka karu da shi ya baka adres in ka koma gida sai ka koma ka je garin su ka samu arziki ha kuma duk abin da kake nema yanzu taron da muke yi din nan musamman mu yan tijaniya asalin wannan taron wani mutum ne fa ya gamu da wani mutum a haji sai kullu abokantaka wato Shehu Ibrahim da sarkin Kano shine ya jawo mana duk wannan abubuwan da suke faruwa a Najeriya wanda ne ya shafi tijaniya da faida gamuwan mutum biyu a haji to haji wurin saduwa da mutane ne inda za a harkar duniya inda za a harkar ilimi inda za a harkar addini kowa ya ƙari kowa a haɗu ƙasashen duniya su haɗu a san juna a saba da juna wajen harkar duniya da wajen harkar ilimi da wajen harkar addini da ƙarfin imani inda za ka san abin da ake faɗa a gida ɗin nan in za ka yi sallah Allahu Akbar a ce gaskiya ne Allah shi kaɗai ne babba in ka je haji za ka tadda mutane da sai an cika takarda sun ba da rana ake ganin su sai ka je ka same su wajen gosilo wajen shiga bayan ɗaki su ɗin ne kuma ka same su ba riga ba wando balle rawani balle alkebba kuma su din ne to shi Allahu akbar an nuna maka karamin tashin kiyama kenan yau la yanfa'u malun wala banun illa man salla bi qalbin salim kaga duk mutane sun shiga cikin kama guda daya an koma lahira kowa nafsi nafsi ba kaman da ba akwai wani babban mutum a kasar nan ya je haji da mutanensa wanda abin girma ne kwarai da gaske sai yana cikin harami sai wanda ta je samari ba ni butaccen ya ga wani sarkin kenan fa sai ce to baba zai tafi sai dogarawa da fadawa su ma suna cikin wannan adon da na na harji ku dakata wallahi ba wanda zai dauko masa sai ni banda harji ina za a yi haka ba wanda zai dauko sai ni ya dauko ya bashi to haju kenan li yashhadu manafi alam don mutane su ga su ga amfani su kuru kuru yanzu wannan rabida da aka dauran nan Shehu Ibrahim ne ya kawo ra'ayin lokacin da sarki Sa'udu ya kira taron malamai da manyan mutanen duniya aka kawo Shehu Ibrahim ya ce ina kiran a shirya wani taro na malamai a garin nan yadda za mu yi dabaran ciccire abubuwan da nasara suka daddasa mana a duniya a nan ne ya kamata mu tattauna wannan shine asalin kulla rabida to kowane alheri na duniya da na lahira da na addini wanda ya shafi mutanen musulmi to a makka ake samo shi a nan ake haduwa a kulla shi li yashhadu manafi'a lahum don su ga amfanin su na duniya da lahira da idon su a wurin haji wa yadhkuru mallahi kuma su yi ta zikirin Allah dama zikirin Allah din shine abu muhimmi saboda haka ne ma ranar arfa sallah har girmantan nan da an ya zahar sai maza maza ce lasar zo ki bi muna da wani muhimmin aiki da zamu yi ba za mu samu yin sallah lokacin ki ba muna da abin da mu zamu yi ki zo ki bi azhar ku tafi tare ba mu da lokacin tsayawa mu yi sallah a lokacin da kike kike da lokaci sai ai ta zikiri ai ta zikiri wannan ranar zikiri ne har rana ta fadi kuma sallar magace ki hakuri muna da wani aikin da muke sai can dare mu hadarki da isha'i muna da muhimmin aikin da zamu yi shine zikiri to jama'a zikirin nan da Allah ya dakatar da sallar la'asar ma tabi a zahar akwai muhimmin abin da za a yi zikirin nan saboda shi Allah ya ce magariba ta dakata sai can isha'i ya zo za a haɗa su akwai muhimmin aikin da ake shine zikiri haba jama'a wannan zikiri ce ba shi da kyau hanyar bata ne wannan zikiri ko al ifti al bidayatu fin nihayati wan nihayatu fil bidayati idan mutum zai shiga musulunci ba abin da za a fara karba wajen sai zikiri in ka zaka musulunta to ba abin da za a kawo a karɓe ka sai ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine farko duk abin da ka kawo kace za ka yi sallah ɗari a ba za ka karɓa ba za ka bada raƙumi ɗari ba za ka karɓa ba za ka yi azumi ɗari sai dai ka kawo zikirin nan da farko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine mistawul islam kuma Allah ta yi shi da yawa wasullah kasiran shin ko lokal government tace ka kawo buhu da yawa kasan nawa za ka kawo balle state government balle federal government balle Afirka balle duk duniya balle Allah mai sama da ƙasa ya ce a kawo masa abu da yawa kasan yadda za ka kawo an sai kai ta yin har iyakar karfin ka sai dai kuma fattakulla mastadatum da yace a tsoraci Allah ai aiki gurgurun yadda ake da iko la yukallifu la nafsan la wus'aha saboda haka ye a gane da hankalin imani a san wacce ce hanyar ƙarya wacce ce hanyar gaskiya shin hanyar istighfari da salatin annabi da la ilaha ita ce ta ƙarya hanyar zagin waliyai kafirta musulmi zagin uwa da uba ce musu mushrikai ita ce hanyar gaskiya to a auna da hankalin imani za a gane hanyar gaskiya da hanyar ƙarya yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah za su ta zikirin Allah annabi Musa abin da yake ta roƙon Allah ke Allah ina so kai mini kaza kai mini kaza kai mini kaza kai mini kaza ka taimake ni ka karfe da Haruna kai ni sabbiya kasiran wa nazkuraka kasiran in mun samu wannan abu don mu samu dama mu maka zikiri da yawa mu maka tasbihi da yawa annabi kuma yadhkuru Allah fi jami'a yani yana zikiri cikin kowane lokaci sallallahu alaihi wasallam annabi yana mummuna abu sallallahu alaihi wasallam wa yadhkuru man la fi ayyamin ma'lumatin kuma su yi wa Allah zikiri musamman a cikin kwanakin nan sanannu akwai ayyamin madudatin akwai ayyamin malumatin wato zikirin Allah a cikin ayyamin madudat ko ayyamin malumat ranan babbar sallah ranan zikiri ne wato malumun ghairu madudin amma wannan ranar ba ta daga cikin lissafin kamar ta jarfi yamin fara ismaili kamar ta ba ta cikin lissafi washe gari malumun madudun an san ranar ranar zikiri ce kuma an tana lissafi a cikin kwanakin zikiri ranar ta biyo ta uku tare da babbar sallah ma'lumun ma'dudun an san rana ce ta zikirin Allah kuma rana ce lissafaffiya domin ita ce wa man ta'ajjala fi yawmaini fala isma ne wa man ta'akhkhara rana ta uku bayan babbar sallah to ma'lumun ne gairu ma'dudin ba cikin lissafi domin kada da aka koma gida ba ta daga cikin lissafi lissafin kwana biyu ne to saboda haka kowanne lokaci lokacin zikirin Allah mai in an je cikin aikin haji in an yi sallah sai ce ta zikiri ai ta zikiri wa yadhkuruna fi ayyamin malumatin akan me alama razaqahum min bahimatil an'am ana yin wannan zikiri da wannan godiya ne don Allah ubangiji ya arzukta mutane dabbobi iri hudu raƙuma da shanu da tumaki da awaki waɗansu abin hawa ne abin laftawa waɗansu ko abin hawa ne abin laftawa abinci waɗansu ko abin hawa ne waɗansu ko abinci ne ba abin laftawa ba kamar awaki da tumaki godiya wa Allah wanda ya bada waɗannan an hawo manyan dabbobi an zo an sauka an ci kananan dabbobi to lallai sai a gode wa Allah kan wannan an hawo manyan raƙuma an zo an yanka shanu an yanka tumaki da awaki an ci to sai a gode wa Allah wanda ya bada wannan ni'ima ya bada dama an shekara lafiya ya bada musulunci ya baka abin hawa ka iso wannan wuri to wajibin kai zikirin Allah ka gode wa Allah fi ayyami malumatin rama da qaumin bahimatil an'am fakulu minha ku ci daga cikin dabbobin nan da kuka yanka wato hadaya hadaya shine abinda wanda ya je haji zai yi ko kuma nazrul masakin ko kuma jaza'us saidi ko kuma fidyatul aza amma wanda ya je haji baya yin lahiya amma duk duniya ana kiran kowane musulmi da kowace musulma idan an yi haji an arfa an yi haji to gobe a taya bakin Allah murna sun yi haji sun sauka lafiya a yi musu yanka ko ina a duk duniya saboda haka ake yankan layya don a taya alhazai murna jiya sun hau arfa lafiya sun sauka lafiya fakulu minha ku ci daga cikin abubuwan nan da kuka yanka na hadaya da na layya mutum yana dama yanka hadaya ya ci yana dama yanka layya ya ci abin da ba a so dai ka sayar sayarwa ne ba a so amma kana iya cin rabi ka bada sadakar rabi kana iya cin sulusi ka bada sulusani kana iya cin sulusani ka bada sulusi duk yadda kai yayi daidai fakulu minha wa atimul ba'is al faqir kuma ku ciyar da fakirai wanda suke mawahalta ku ciyar da su cikin wannan abubuwa da za ku yanka din nan ku ku ci ku ciyar da miskinai da fakirai wato ba su fakir ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم sannan kuma idan sun yi wani laifi wanda yake na wanke abubuwan da aka hana gusarwa an hana idan mutum yana ya yi ihrami ya yi aski wato ya ce daudan wannan suma ko ko yanke farce ya ce wannan dauda na farce to duka in ka yi ɗaya daga cikin nan jikin waɗannan to kaza'i zai same ka sai ka biya akwai abin da za a ce maka ka biya sun ma da tafasahum wal yufu nuzurahum ha ko wanda yayi nuzuri wato yayi bakace idan Allah ya kai shi maka zai yanka wa miskinai rago ko raguna ko sa ko shanu ko raƙumi ko raƙuma to sai ka cika wannan alkawari wanda ka yi wato nan dai an yi maganar lahiya kenan an yi maganar hadaya an yi maganar fidiya an yi maganar nuzuri to duk waɗannan idan mutum ya yi su yana da dama ya ci banda jaza'u saidi idan mutum ya kashe dabba a cikin harami wanda aka hana to malamai guda biyu za su hukunta ka su ce wannan dabba da ka kashe hukuncinta rago ko hukuncinta saliya ko hukuncinta raƙumi ko hukuncinta abu kaza to duk hukuncin da ya kama in ka biya wannan in an yanka ba za ka ci ba ana cikin sa fidiyatul jaza'u saidi ha ko wanda kai nuzuri za ka ciyar da miskinai shi ma ba za ka ci ba ha kuma wanda kai laifi aka kama ka da laifi aka ce sai ka yanka dabba to nan ma ba za ka ci ba amma sauran layya da hadaya da na tamattu'i da na kirani duk waɗannan za ka ci walyufu nuzurahum walyattawafu daga ƙarshe in an gama ihramin nan an gama zaman arfa an yi salba a muzdalifa an yi ta zikirin nan dai da ake tsakanin azhar da la'asar da magariba har zuwa isha'i inda an yi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir da karatun alqur'ani da zikir abinda za a yi kenan bayan an yi sallar azhar an biyar da la'asar din nan har rana ta fadi da addu'o'i da roƙon Allah har magariba ta wuce magariba za ta wuce a wurin dole sai magariba ta same ka a wurin ka bar wurin ba yadda ba amma kuma za ka yi ta ba kana da muhimmin aikin da aka ce yau shi za ka yi shine zikirin Allah da addu'a sai can dare in kun je muzdalifa ka hada magaribar da isha'i kamar yadda ka hada lasar da azhar suka tafi to nan ka binci zakon kwani ka dawo in kai jifan a gaba to shikenan sai sai ka dawo ka karasa kwanakin mina in ka ga dama ka zarce kai dawaful ifada to da karshe dai dawafi shine karshen abin da za ka yi na cika ayyukanka na hajji kuma haka barin garin makka abinda za ka yi na ƙarshe shine ɗawafi na bankwana wal ya tsawafu bayan an gama komai da komai wal ya tsawafu sai su yi ɗawafi bil baitul atiqi su yi ɗawafi ga wannan ɗaki wanda yake mai alhurma ɗaki wanda yake yantacce ko ko ɗaki wanda yake tsofaffe ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك ويؤذم حرمات الله فهو خير له عند ربه وهل لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور zalik haka lamarin yake kamar yadda ka jin nan dai haka abin yake wa man yu'azzim hurumatillahi duk mutumin da yake girmama alhurmar da Allah ya bayar girman da Allah ya ba abu in ka bashi girman yin haka huwa khairul lahu inda rabbi shi yafi a wurin Allah ubangiji kaga dabbobi ma waɗanda za a yi hadaya da su in an rataya musu ganyen nan da takalmin nan to suna da alhurma saboda sha'airul lahi ne sannan a ce ka tube a nan ka tube riga ka tube wando ka ɗaura zani ka yahu mayafi sha'irul lahi ne duk abubuwan nan da aka ce ka yi ka yi su min sha'irul lahi ne min hurumatin lahi ne duk abubuwan da Allah ya ce ayi wanda suka saba da hankalinka kamar babban mutum ka gari yana zaga wani wuri yana gudu yana runguma wani abu yana kuka ya je wani wuri yana kaiwa yana kawowa ba riga ba wando sai mayafi a gindi sai mayafi a kafada to duk waɗannan duk wanda ya girmama su cewa Allah ne ya yi wannan alhurma ya girma wannan abu to ya girma shi yin haka din shi ya masa inda rabbi wa hillal lakum al'amu wannan dabbobi guda hudu raquma da shanu da tumaki da awaki an halatta muku su in dai kuka yanka illa ma yutule alaikum sai dai wanda aka karanta muku can cikin suratul ma'ida hurrimat alaikum maytatu waddam wa ramul khinziri wa ma uhilla lighairi llahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala sawu illa ma zakaytum wa ma zubi al musubi to waɗannan su ne kaɗai aka haramta ba za ku ci ba banda mushe banda jini banda dabbar da ta ita halaka a cikin rami ba samu an yanka ba banda dabbar da wata ta soke ta ba samu an yanka ba haka dai kamar yadda aka karanto cikin ma'ida amma sauran in aka yanka da bismillah waɗannan dabbobi guda hudu an halatta muku su ghayra muhilli sayd wa antum hurum amma wato ba ba halatta muku ku yi farauta ba lokacin da kuka daura harami a jikinku duk wanda ya farauta bayan ya daura harami to lalle zai za a biya zai biya abin da ya kashe illa wa zai ghayru muhilli sai da antum hurum a fajtanibu rijsa min al-awsani fajtanibu rijsa ku lesanci dukkan miyagun abubuwa min al-awsani musamman abubuwa na gunki duk abin da aka ce dauda ne wato na zunubai ku lesance su balle abin da ya kai na bautawa dodo wajtanibu ku lesanci qaula zuhur maganan yanke maganan ƙarya magana da ba gaira ba dalili don a baka kuɗi ko ko don ka samu wani girma ko ko don ka samu wani farin jini kai wani bawan Allah yanke to annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta wannan magana wata yana kwance ya faɗi laifuka ya faɗi laifuka da yazo kaula zuhur sai da ya tashi zaune kaula zuhur wa kaula zuhur wa shahatu zuhur wa shahatu zuhur banda shaidan zuhur banda shaidan zuhur banda magana zuhur magana zuhur yana kusa da wannan abin da aka ambata kusa da shi shine ausan wa tarbiyatu bil ausani wacce bukun da ya san shi kaula zur wato maganar yanke
kuɗin mu na Najeriya ba ba za a yi zakka da su ba ko an yi ba lada saboda ba zai da bane ba kuma azurfa bane yaya hukunce yake wannan ba gaskiya bane idan kuɗin mu na Najeriya da sauran kuɗaɗen duniya na takardu ba a musu zakka to ba za a daura aure da su ba kenan ba za a daura aure da su ba kenan ko ba aure kenan kowa yake da mace yanzu ba mata sa bace tunda ba su daki wannan maganar banza ne imam malik ya ce laukanatid dirahim bi jirudil baqari la zakkainaha da wani zamani zai kai mu da fatar saniya ake yin kuɗi to wannan kuɗin su mun fitar musu da zakka zinariya da azurfa ai su ne garantin wannan takaddu wannan takaddun in zinariya da azurfa ba su yi garantin su a bankin duniya ba ai ba za ka su a kan matsayin kuɗi ba asali yin wannan kuɗi ai bayan yakin duniya na farko ne wani mutum ya bada ajiyar zinari wajen makeri aka auna zinarin aka ce wannan zinari zai kai dirhami kaza ko dinari kaza to shi sai bukata ta kama wancan mutum mai ajiyar zinari sai rubuto takarda ya ce a cikin zinari na ina so ka bani nauyin dirhami kaza ko dinari kaza ka karbi takardan ka rike ka ajiye ta zama ita ce shaida ran ne mai zinari ta zinariya ta yana yin haka yana yin haka sai kaca to ashe an samu ma dabara ko zinari yana zaune za a rubuta wasiƙa zinari ya aiki wasiƙa ta je ta yi aiki ai wannan kuɗaɗen da suke hannunmu zinariya ce ta turo su ita ta yi garantin su alhamdulillah saboda haka ƙarya ne duk wanda yace ba a wa takardu zakka to ƙarya ne ba gaskiya bane alhamdulillah da su ake da su ake yin zakka su ake wa zakka da su ake daura aure da su ake radu abubuwa na diya da sauransu to mai neman tajdidi an masa tajdidi duk inda yake in yaji Allah ya mana gafara Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya ji kan malamanmu da malaman malaman da ta haka shehunanmu da alheri Allah ji ga musulmi za da mata rayu da matattu Allah dauka musulunci Allah dauka musulunci Allah dauka gaskiya Allah lalata ƙarya albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah karbi addu'o'in mu da addu'o'in da muke musu addu'a albarka nabi sallallahu alaihi wasallam alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu da kasar mu Najeriya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'amuli wal khatim ناصر الحق والحق والهادي لا صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم